wannan kuma shine majalisin mu na uku da zuwa safe mun yi majalisi na farko mun yi na biyu wannan kuma shine majalisi na uku don ci gaba da karatun wannan littafi na kashfu subhat wato darasi na uku kenan za mu tashi daga inda muka tsaya da zu kai tsaye ba tare da wata doguwar mukaddima ba bismillah malam bismillahir rahmanir rahim qala al musannif rahimahullah fa in qala ana la a'budu illa allah wa hadha wa hadha
وهذا الالتجاء وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين فبين فبين فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أن عبادة أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونهرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له فإن نهرت لمخلوق نبي أو جنين أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبارتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن ولكن ولكن دعوهم ولكن دعوهم ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا malace ci gaba da tattaunawarka tsakaninka da wanda yake kan abin da ba tauhidi ba kai a matsayinka na mai tauhidi kana tattaunawa da wanda ba a kan tafarkin sunnan manzan Allah ba kai kuma kana kan tafarkin manzan Allah fa in kala idan ya ce ana la a'budu illallah ani ba kowa nake wa bauta ba sai Allah ba na bautar waliyai ba na bautar shehuna ba na wani abu wa hadha al-iltija'u ila salihin wa du'a'uhum laysa bi ibada amma fakewa da muke yi zuwa ga wajen salihan bayi da roƙon su wannan ai ba ibada ba ce ba zai ansa sunan ibada ba kawai dan zan fadi na ce ya ce huwa ne wannan ba bauta ne masa ba kile kai da kai haka fa qul lahum sai ka ce anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlas al-ibadati lillah yanzu kai ka yarda cewa fa Allah ya farlanta maka ka keɓance shi da bauta shi kadai wa huwa haqquhu alayk wanda wannan shine haƙƙin Allah akan ka ka bauta ta masa shi kadai baka hada shi da kowa ba ka yadda da wannan fa iza qala na'am idan yace eh fa qul lahu sai ka ce to bayyin li bayyin li hadha hadha alladhi farada alayk bayyana mun wannan abin da ka yadda cewa Allah ya farlanta maka shi menene ibada tunda yanzu ka kira wani wanda ba Allah ba na ce ka yi shirka ka ce ba shirka ba ce dan ba bauta ba ce ba dan ka kira wani wanda ba Allah ba to bayyana mun menene ibada din wanda Allah wajabta a kanka wa huwa ikhlasu ibadati lillahi wahdahu wa huwa haqquhu alayk fa in kana la ya'rifu al-ibadata wa la anwa'aha idan ya kasa yin ta'rifin ibada ya kasa kawo menene ibada dan ta iya waka same shi ya kasa maka ta'rifin ibada ya kasa kawo maka nau'ikanta fa bayyin halahu to sai ka bayyana masa ne ibada bi kaulika ta hanyar fadar ka cewa qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wato ka karanta masa wannan ayar cewa ga abin da Allah ya ce ud'u rabbakum ku roki ubangijin ku bayi tadarruan kuna masu kaskantar da kai a gare shi wa khufiyatan sannan kuma a boye ba tare da kun daga murya ba tunda ubangiji ta'ala yana jin murya ko da a boye aka yi ta yana daga cikin ladabin kiransa kada ka daga murya lokacin kiransa don shi Allah yana kusa da kai inda yana nesa da kai ko kuma baya ji to shine har sai ka daga murya don yanzu da haka ku kirayi Allah tadarru'an kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan da kuma karamin sauti waɗansu malamai sun fassara khufiya da cewa shine tsoro wato kuna masu jin tsoronsa an gane ku innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketare iyaka masu ketare iyaka sune masu kiran Allah da babban murya wato in zaka kira Allah sai ka kira shi da karamin murya ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya shi da sahabbai idan sun hau wuri da yake tudu ne sai su kabbara kuma su daga murya da kabbara idan sun je gangara kuma sai su tasbihi su daga murya da tasbihi sai manzon Allah ya ce da su ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum la tad'u fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba yace ku ku sassauta muryar ku wanda kuke kira ba wanda baya nan bane ba kuma kurma bane ba innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi wanda kuke kira a kusa yake sannan kuma yana ji kusancinsa da ku ya fi kusancin wuyan dabbar da kuke haye da ku to daga nan sai sahabbai suke kira da karamin murya a shi ke nan ga lokaci Allah Allah wannan rashin ladabi ne don za ka yi haka idan mutum baya ji sosai wanda ka kira ɗin kamar ga wani mutum sunansa Ibrahim baya ji sosai ka ce Ibrahim Ibrahim da kai Ibrahim kaga baya ji sosai sai ka ɗaga murya ko kuma in baya wurin yanzu kamar ibrahim yanzu yana kusa da ni ladabin mana gana da mutunta shi da girmama hankalinsa ce ibrahim da an tashi zamu kaga haka ya ji amma ibrahim idan an tashi zamu kaga nan gurin ya zama ko dai ni ba ni da hankali ko kuma na tuhumce shi cewa shi kurma ne ɗayan biyu ya faru to haka duk wanda ya kirayi Allah da babban murya ko dai shi mutumin baya da hankali ko kuma yana tuhumar Allah cewa Allah baya ji har sai an ɗaga murya to sai ya zaɓi ɗaya daga cikin biyu wanne zai fi masa sa'ida ya zaɓar wa kansa shi ne bai yi tunani da lissafi ba ko kuma a'a ya ɗauka cewa Allah ɗin ne baya ji har sai an ɗaga murya gare zaɓar wa kansa na farko ke shi ne bai yi lissafi ba ina fatan kun fahimta fa idza alamtahu bi hadha idan ka sanar da shi cewa ai ita kanta addu'a ibada ce dan da kace ud'u rabbakum Allah ya ce ku kirayi ubangijin ku wannan tunda Allah ya umarni da addu'a wannan ya nuna addu'a mai ce ibada ce to ashe kenan idan wajen addu'a ka kira wani wanda ba Allah ba shi ko Allah ce ud'u rabbakum to kenan za mu koma wajen tabbatar cewa mutum yayi me kenan yayi shirka wanda sai yana so ya ce maka dan na kira wali ai ba shirka ba sai ka ce to kai ka ce kiran wali ba bauta ba ce ba me bauta a wurinka zai ce ban sani ba sai ka ce to gashi Allah ce ud'u rabbakum ku kira ubangijin ku dan me kika kira wali a madadin kiran Allah ashe kiran Allah shi kadai ibada ce idan ka kira wani wanda ba Allah ba to ka bauta wa wannan din kenan saboda ko ka ko ka so ka yi shirka kenan ina fatan kun fahimci gabar magana fa idza alamtahu bi hadha idan ka sanar da shi wannan fa kullahu sai ka ce da shi hal alimta hadha ibadatu lillah kira din nan bauta ce addu'a bauta ce fa labudda an yaqula na'am a nan gurin baya da wata makawa dole ce da kai eh na yadda kan yanzu wato addu'a bauta ce wa du'a mukhul ibada malai ce ita addu'a ita ce mabalgon bauta din gaba daya wannan nassi ne na hadisi sai hadisi ne da'ifi akwai hadisi da yake cewa addu'a mukhul ibada wannan hadisi ne da'ifi sahihin hadisi shine wanda yake cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce wato ainihin ibada wato addu'a ibada ce amma ita ce balgon abin nan wannan bai tabbatar ga bakin manzon Allah fa kullahu to sai ka ce da shi idza aqrarta annaha ibada in ka yadda addu'a ibada ce wa da'awta Allah laylan wa nahara kuma kai kita kai ta kiran Allah safa da yamma khawfan wa tama'a khawfan kana jin tsoron azabar sa wa tama'an kana kwadayin abin da ke wurin sa thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan sannan a cikin irin bukatar da ka kira Allah wa gari kuma sai ka kira annabi aw ghayrahu ko waninsa cikin waliyai ko salihai hal ashrakta fi ibadati llahi ghayrahu to yanzu ka hada Allah da wani wajen ibada ko baka hada Allah da wani ba wala budda an yaqula na'am dole ya ce eh na hada Allah da wani fa qul lahu sai ka ce da shi idza alimta bi qawli Allah fa salli li rabbika wanhar yanzu na tabbatar ina kyautata maka zaton ka san ma'anan fadin Allah fa salli li rabbika wanhar da yace da manzo Allah fa salli li rabbika kai sallah don ubangijinka sannan wanhar dabba ma ka yanka ta dan neman kusanci zuwa ga ubangijinka ka san wannan wannan ya nuna sallah ibada ce yanka ma ibada ce amma wa ta'ata Allah bayan ka san wannan din kuma sai ka zo kaiwa Allah da'a wani har talahu kai yanka dan shi haza ibada shin wannan ibada ce fala budda an yaqula na dole sai eh sallah da nayi dan Allah ibada ce yanka ma idan nayi dan Allah ya zo ne ibada fa kullahu to sai ka ce da shi idan harta li makhluqin to idan kai yanka fa domin wani halitta nabiyin aw jinniyin aw ghairihima annabi ko aljan ko waninsu hal ashrakta fil ibadati ghayra Allah shin ka hada Allah da wani wajen ibada ko baka hada Allah da wani ba fala budda an yuqirra wa yaqula na'am dole yanda eh gaskiya kam na hada Allah da wani tunda dai ne yanka domin wani tunda yanka ibada ce tunda ibada ce ya kamata a yi don Allah shi kadai idan an yi ta don wani ta zama mai shirka kenan wa kullahu sai ka ce da shi المشركون الذين نزل فيهم القرآن مشركين إذا وند القرآن يسوك أكنس هو جمدس هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك شم أتكنس أن سوام بوتر ما سبوتر ملائكة da salihan bayi da lata da waninsu fala budda an yi kula na'am dole ya da'e haka ne a cikin mushrikai an samu masu bautar mala'iku an samu masu bautar lata an samu masu bautar salihan bayi domin da wanda da ya busa da ya uba da nasara dukkan su salihan bayi ne fala budda an yaqula na fa qul lahu sai kace da shi hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a wa dhabh wal iltija'i wa nahwi zalik yo addu'a da suka yi musu ai bautar da suka yi musu sun yi musu bauta ne a cikin wani abu ba addu'a ba ba yanka ba ba neman fakiya da kariya zuwa wajen su ba ai ba wai zuwa suka yi gabansu suka faɗi suka yi sujada ba a sun rika roƙonsu ne in wata bukata ta taso su roƙi waɗannan ɗin ko su neman faka da sunansa wata musiba ta tashi a madadin mutum ya kiraye sunan Allah yana neman kariya a wajen ubangiji sai ya kiraye sunan wani salihi ko wali ko annabi wa illa don in ba haka ba fa hum muqirruna annahum abidu ai sun yadda cewa mala'ikun bayi su ga Allah wa ta ta qahrihi kuma suna karkashin rinjayensa wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr sun yadda Allah kadai ke gudanar da lamari walakin sai dai da auhum tare da haka sun kira su waltaja'u ilaihim sun nemi kariya zuwa gare su liljahi saboda suna ganin suna da martaba wa shafa'ati kuma sun nemi hakan dan neman ceton su wa hadha zahirun jiddan mala yace dukkan wannan zahiri ne ba wani abu wanda zai iya maka musu akan wannan wato dai abinda wannan ke nunawa yayin da kuke tattauna da kai da wanda baya kan sunna wato dole ka yi juriya wajen ka bi shi a hankali kana kawo masa wannan tambayoyin wanda har za ka kai shi bango in mai son gaskiya ne zai ta baka ansa kuma wajen baka ansa nan zai gane kuskurensa ya gane kan cewa kana kan shirya in ba mai son gaskiya bane ba ba za ku yi dogon tattaunawa dan za a je wani wuri ya ga cewa ka yi masa tambaya ba amsa sai eh ko a'a to idan ya ce eh ya kayar da kansa idan ya ce a'a kuma ya tabbatar maka da gaskiya to a nan gurin sai ya yanke sai kenan sai dai kowa ya tafi sa to sai a yi fada sai ya ka da fada sai ku yi fada to sai a zo a raba ku tun da fada kuke yanzu amma lokacin da kuke tattaunawa ba ruwan ku da ku kowa ma sauraron ku yi to kuma idan ana tattauna kai ke ne mai cin galaba da haka mai da'awar sunna kullum baya yadda a yi fada sai an kai shi bango dan shi dan bid'a shi ke neman a yi fada mara gaskiya shi ke neman a yi fada ce a ɓona kaza a ɓona masallaci kaza a tashi hankali a je wajen yan sanda su raba ku mu ba mai daba sai an rufe masallacin kaza sai an yi wane ne duk inda ka ga ana rigima tsakanin dan bid'a da dan sunna an je fada ko an je wurin yan sanda to insha Allah zaka samu cewa dan bid'an ne shine bai da gaskiya to kuma rashin gaskiyar shine hujjarsa sai ta kasa to tunda ta kasa sai ya rikici kuma dama wannan ka'ida ne wanda duk baya da gaskiya sai ya rikici wannan haka abin yake tun a farkon tarihin dan adam har kuma duniya ta tashi haka zai ci gaba da zama mutanen annabi nuhu da ya kure su su suka ce la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marzumin ko ka daina ko mu jefe ka to kaga wannan ai babu adalci a ciki ai da sai ka ce ko ka daina ko mu ma mu faɗi namu to sun san cewa in sun faɗi nasu hujja su kasashiya ce sai ko ka daina ko mu jefe kama ana sai dai ai shiru da haka yanzu yan bid'a inda za su yarda a ce a zo ai sulhu ko daga yau kar ku ƙara cewa komai ku daina tallata bid'a ku su ma ahlus sunna su daina tallata sunna su a zauna lafiya billahi lazi yan bid'a za su yarda da wannan ba don koyo ba don su tsira da nasu wanda suke rike a hannunsu dan sun san in za a tallata su tallata bid'ar ba za a samu ahlus sunna ɗaya da zai zo karɓi bid'a ba amma in ahlus sunna suka tallata sunna za a samu yan bid'a da za su karɓe ta saboda haka kullum aka waye gari bid'a bai take raguwa take kamar ruwan aski dama gashi dan kadan kuma ana diba ana shafawa akan su ma kullum sai raguwa take ta iya yin ado wani lokaci ta yi kwalliya ka gabu to amma ba za ta dore ba fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yankusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal قال فإن قال إن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع والمشفع والمشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله ولا يشفع ولا يشفع ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها وأطلبها منه فأقول كلها لله وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا fa'in kala bayan dama kun san yadda suke kuna shiga cikin magana ba ku gama ba in yaga ka gama da shi sai a shiga sai ya cire ka zuwa wani abu na gaba yanzu kamar kai ne ka zo ka ce maulidin annabi bid'a ne sai ce saboda mai suka ce saboda annabi bai yi ba kuma sahabbai ma abubakar da umar da usman da alima duk basu yi kuma imam malik da imam shafi duk basu yi ba kuma babu shi a cikin wani littafin fiqh ko risala ko izziya ko na da haka ba addini bane dan da akwai shi da an kawo shi cikin wadannan littafin sai ce to zuwa wazin kasafa bid'a ne ko sunna ne kaga yanzu in in kun ci gaba a wancan yanzu ya tabbatar maka zimnan cewa me maulidi bid'a ne amma su so yake a samu me kai ma laifinka dan a yi ɗaya da ɗaya ya san can wurin ka gama da su in yi ka ƙure shi cewa babu kaza babu kaza saboda ka fita bane to a madadin yayi shiru sai ya fita daga nan gurin sai ya ce sai ya kuma ya ce wani abu to har hada qur'ani fa a lokacin annaba ka hada qur'ani ai ba lokacin annaba ka hada qur'ani ba da ba a har hada yake ba to kaga wannan a nan gurin sai ka ce to na yadda wannan magana ta bi kenan mun gama da maulidi dan mu shiga can gurin ka yadda haka ne yadda na faɗa bida'a ne in ka yadda sannan sai mu shiga can wurin can wurin kuma sai mu shiga kuma sai mu ji kuma can ba in ji hujjar ka kai ma ka ji tawa ko ba haka ba in za ku kwana kuna yi in nan gurin ma ya ga ka kashe bango sai ce to kaza fa to haka ne ce fa in kala idan yace da kai a tunkiru shafa'atar rasulullah yanzu ka inkarin ceto kake yanzu kai baka yadda da ceto ba ceton manzon Allah ba baka yadda da shi ba wa tabra'u minha yanzu ka barranta daga ceto fa qul sai ka ce la unkiruha wa la atabarra'u minha bana musun ceto na yadda akwai ceto kuma bana barranta daga ceto bal huwa sallallahu alaihi wa sallama ash-shafi'ul mushaffa ai manzon Allah shine ma mai ceto kuma shine farkon wanda za a baiwa ceto shine al-mushaffa ai alladhi yu'ta shafa'a shine farkon wanda za a baiwa ceto wa arju shafa'atuhu kuma ma fata nake ni kana zama cikin cetonsa kaga dai karshen duk nan gurin fa ka kashe masa ka kashe masa laka in ka faɗi wannan dan so yake yace kai baka yarda da ceto ba to ka ce ka yarda da shi har ma kana fatan ka zama cikin wanda za a ceta walakin na shafa'ata kullu halillah sai dai fa ceto da kake ji da gani gaba ɗaya mallakar Allah ne ba mallakar manzon Allah bane mallakar Allah ne kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ce qul lillahi shafa'atu jami'a wato gaba ɗayan ceto mallakar Allah ne wala takunu illa ba da iznillah kuma ba a yin ceto sai in Allah yayi izini kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ma'ana la ahada yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda zai ceto sai da izinin Allah wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an yadhana Allah fihi shi mai ceto ba zai ceci kowa ba sai bayan Allah yayi izini game da yin ceton kama qala azza wa jalla wala yashfa'una illa liman irtada wato shi kansa wanda za a ceta din sai in Allah ya izini a cece shi dan Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada su masu yin ceto ba za su ceci kowa ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa huwa la yarda illa tauhid shi ko Allah ba yarda da komai sai da tauhidi idan mutum ya zo da kafirci to ba zai shiga cikin ceto ba dan kafirci ba yarda jan abu ne a wajen Allah Allah ce wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarjewa bayan sa kafirci ba amma abin da yarjewa bayan sa shine imani an gane ko walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan da haka tunda an ce masu ceto sai wanda aka yarda da shi za su ceta ashe sai wanda ya zo da tauhidi za su ceta mutumin da ya zo da tauhidi amma yana da waɗansu ayyuka na zunubi wanda za su kawo masa cikas wajen shiga aljanna a karan fari to shine sai ceton mai ceto ya masa amfani amma wanda dama ya zo empty babu tauhidi ai ceto ba zai masa amfani ba kama qala azza wa jalla kamar da Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu dukkan wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini to ba za a karba masa fa idza kanat shafa'atu kulluha lillah idan ceto gaba ɗaya ya zanto mallakar Allah ne wala takunu illa min ba'di iznihi kuma bayan za a yi ceto din sai in Allah yayi izini wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu fi ahdin hatta ya'zana Allahu fi kuma babu yanda za a yi annabi ko waninsa su ceci wani sai in Allah yayi izini a ceci wani din wala ya'zanu illa li ahli tauhid shi kuma Allah ba zai izini a ceto a ceci kowa ba sai wanda yake mai tauhidi idan duka waɗannan ababai haka suke ta bayyana laka anna shafa'ata kullu halillah ashe daga nan zaka gane ashe ceton ma gaba ɗaya na Allah ne tun da na farko mallakar sa na biyu ba za a yi ba sai da izinin sa na uku ba wanda za a ceta sai wanda ya izini a ceta to ashe gaba ɗaya wace mallakar ceta kullillahi shafa'atu jami'a to ku tun da shi yake mallaka to za ka iya roƙon annabi kenan ceto ina tambayar ku mutum zai iya roƙon annabi ceto ba zai iya roƙon annabi ceto ba don wa annabi ba shi ke ba da izini a yi ceto ba permission din a yi ceto wa ke bayar da shi Allah bi dalilin kaulihi man zalla zai yashfa wa indahu illa bi iznihi kuma in an baiwa mai ceto daman ceto an baiwa annabi cewa je ka cece kai ceto an baiwa misali shehu wani da wali wani cewa je kai ceto to fa annabin ba zai ceto duk wanda ya ga dama ba shi ma shehin ba da ikon ya ceto duk wanda ya ga dama sai wanda Allah ya yi izinin a ceto bi dalil qaulihi ta'ala wa la yasfa'una illa liman irtada ba za su ceto kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi cewa a ceto shi shi ko Allah baya yarda da bawa a ceto shi sai in bawa ya mutu da tauhidi ba wanda ya mutu da shirka ba duk wanda ya mutu da dattin shirka to ba za a ceto shi ba kenan ashe wannan duk gaba ɗaya sai ya baka daman ka fitar sakamakon cewa gaba ɗaya ceto na Allah ne shi kadai subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta don da hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah zai kamo waɗansu mutane bayan an kore su daga tafkin alkawthara sai rinka cewa ya rabbi usayhabi waɗannan suna cikin mabiyana da suka zo daga baya a ba su dama su zo su sha tafkin alkawthara manzo Allah da kanshi zai nema musu wannan sai mala'iku su ce a la tadri ma ahdasu ba'daka laqad ahdasu ba'daka wa ghayyaru bayan ka bar duniya sun musanya addini sun kago bid'o'i sai manzo Allah ce haka ne a ce haka ne sai ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su to wannan manzo Allah zai neme ceto waɗansu kenan amma a hana an ba shi damar ceto amma ban da wani to ballantana kuma wali shi kuma sai ceto ko da ba izini kenan sannan sai ceto duk wanda ya ga dama wannan kun shaka babu jahiltar waɗannan ayoyi na cikin alkur'ani su suke kawo wannan kaga yan bid'a sukan yi alfaharin alqur'ani cewa su ne masana alqur'ani amma abin da suke yawancin su zaka samu wato in ma an samu wanda suka damu da alqur'ani sun damu da shi ne ta hanyar karatu amma ba sanin ma'ana ba sanin ma'ana ba su san ma'anar alqur'ani wanda ko suka san ma'anar shi to zaka samu a gurgunce suka san ma'anar ba miƙaƙƙiyar ma'ana ba dai ka duba wannan magana dandanan da an jima sai ce qala Allah ta'ala da an jima sai ce qala Allah ta'ala to in kai hafizi ne me kake da shi jarin da ya fi qala Allah ta'ala ba hadisi bane ballan zaka ce ai da'ifi ne ko baya bukhari ko baya muslim qala Allah ta'ala kaza an riga an gama da kai babu yadda ka iya saboda haka sanin alqur'ani na taimakawa wajen rurushe bid'a wato babu diga da ake sassare bid'a da ita irin alqur'ani motsi ka danka ce qala Allah ta'ala saboda haka abin zai bayyana gare ka ceto gaba ɗaya na Allah ne fatlubha minhu da haka sai ka nemi ceton auren Allah faqul ina mai cewa Allahumma la tahrimni shafa'atuhu ya Allah karka haramta min ceton manzon Allah Allahumma shafi'hu fiya ya Allah ka sa manzon Allah ya cece ni wannan shine ma'anar ta alsali haza da makamancin wannan kaga anan gurin musun ka da shi ba akan akwai ceto ko babu wani ba musun ka da dan bid'a shine me akan waye zai ceto sannan akwai conditions wajen ceton ko ba conditions ko duk wanda ka ga ma zaka ceta da haka lokacin da kuke musu da mutum kai kokari kai abin da tahrir mahallin naza wato ka iyakance wai musun muni da kai akan menene kaga dan bid'a zai zo ce da kai wato um ka ce kar ai zikiri kun hana zikiri ka ce a ni ba hana zikiri ba Allah ya yi umarni ma a zikiri ya ce ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kaseera da haka ina da zikiri ko ma duk cikin ibada zikiri ne Allah ya ce ayi da yawa sauran ibada kawai sai da ya ce ayi ma bai ce ayi da yawa ba sai zikiri a ce kaga rigima ta ne da kai ba akan maganar zikiri ko ayi ko kar ayi bane ba mun yi ittifaki kan za a yi zikiri yanzu rikici na ne da kai hanyar da ake yin zikiri kai kana yin zikiri da tsalle wani lokacin da kiɗa wani lokacin ku taru a masallaci ku fara tare ku kare tare ni kuma na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman da ali da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad duk su yi wannan amma na tabbata sun yi zikiri ga hadisai na annabi ya zikiri ga kuma irin abin da ya faɗa saboda haka bai yi zikiri cikin taro ba kai kuma nuna mai inda ya taɓa yi cikin taro ko yi da kiɗa ko suka shimfiɗa kyalle suka zagaye suna Allah Allah nuna mun wannan a tarihi in gani tarihi ingantacce amma fa karka manta bana maka inkarin zikiri zaka iya zikiri amma hanyar da kake ce ni nake so ka gyara dawo ka yi zikiri kai kadai dawo ka yi amfani da lafuzza da manzon Allah ya koya to kaga ya san kai rikicin ka ba akan zikiri bane ba amma daga gangan sai dan bid'a yace waɗanda suka hana zikiri waɗanda suka hana salatin annabi kaga wannan jahilai idan sun yi a ce ka kaga makiya Allah sun hana ayi zikiri kuma sun hana ayi wa annabi salati kai kuma ba ta kai kar ayi salati kai ba ta kar a yi zikiri ba maganar kana magana akan hanyar da ake yin zikirin ta kake kake intikadin ta cewa wa ya kawo ta ina fata an fahimta har wata dan bid'a a karɓa wata dan bid'a sun yin tsaya yake cewa ka lura da yin izala mutum ne na yin assalamu alaikum wajen sallah sai kaga furgin ya tashi wai dan ma karewa annabi salati wai tashi ba wai mutum guduwa ke karewa annabi salati to mutumin da ya karanta tahiyya a cikin sallah ka san dai in bai tahiyya ba sallah ba ta yi ba in dai bai tahiya ba cikin sallar su kasan sallar bata fito kuma a tahiya babu salatin annabi to kaga jahilci amma sai faɗa mutane wancan magana to kaga anan gurin mutum ba sai da tahiya ba sai a ci awoyi dan kasu yawa annabi salati to shi kuma ya san dalilin ka na tashi wato shi yana tuhumar ka ne ka tashi baka wayo ka ce qul huwallahu ahad ga waladamu la tarja akum da lillahi alam nasr hada inna anzalallahu bismillah 19 ya ladifu 129 wai sha tara to wa ya ci ta ashirin din a cikin musulman fa in qala فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله
فإن قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب أعطي الشفاعة يا أتون صدق شيء سكر الشفاعة يا أتون أعطي الشفاعة أنا النبي دي شيء أبن النائب الفاعل إيه با با با الشفاعة tunda a ba din ya ta'adda ila wa ulayla babu dai النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله مم.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فق- فق- فقال الله فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبي أي- أن يشفع نبيه فيك فأعطه في فأطعه في قوله an yushaffi'a nabiyahu أن يشفع نبيه فيك فأعطيه, فأعطيه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل, قو- بط- بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله Mm, da kyau yace idan kuma yace da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafa'a ya manzo Allah an bashi ceto da haka dan zai mu ceto a wajen manzo Allah ai an riga an bashi shi. ka san dan bid'a zai cewa da kai haka wa ana atlubuhu mimma atahu Allah wannan abin da Allah ya riga ya bashi yanzu dan na roke shi ai Allah ya riga ya bashi to wanda hakikanin gaskiya Allah ya riga ya bashi ne ko ya riga ya yi masa alƙawarin zai bashi nan gaba in an je kiyama ya yi masa alkawarin zai bashi nan gaba idan an je kiyama to to amma shi sai ce da kai an ce a riga an bashi haka ne alkawalin Allah kan ai tabbas ne baya tashi Allah ba zai alkawali bai fasa to amma ya bashi da ya bashi sai ya ce kuma ka nema a wurin shi na yadda ya bashi ya bashi da mun gama da wannan bana musu da kai amma shin ya baka dama ka nema a wurin shi ko kuma shi Allah din ya ce ka nema a wurinsa shi Allah ba wannan ita ce magana shine sai yace fal jawab an sa da wa ana atlubuhu bima ataahu Allah ai ina neman annabi ne ya bani abin da Allah ya riga ya bashi ba wani sabon abu ba fal jawab to anan ansa ita ce anna Allah ataahu shafa'a mun yadda Allah ya ba manzo Allah ceto wa nahaka an haza amma kuma kai ya hane ka ka roki ceton auren manzo Allah din sai dai ka roka a wajen Allah din faƙala da haka Allah ce fala ta da umma Allah a da kanka kira wani tare da Allah yanzu in ka roƙi manzon Allah ka saba wa wannan ayar ke ko da ce ta ka roƙi manzon Allah ka ce manzon Allah ka sani cikin cetonka to kai ne ka kira wani Allah dan ya baka wata bukata fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi nabiyahu fika in za ka rika kiran Allah ne dan Allah ya sa annabi cece ka fatihu to sai ka yi wa Allah biyayya fi kaulihi wajen faɗinsa cewa fala ta da umar Allah ahada wa aidan kuma ma fa inna shafa'ata utiya hazirun nabi to ai banda annabi wani ma da ba annabi ba an bashi ceto fasaha annal malaikatu yasfa'un ya inganta cikin hadisi malaiku za su yi ceto wal awliya yasfa'un waliyyi za su yi ceto wal afrat yasfa'un al afrat jami'in na farad Ah, farad shine kamar yara na musulmai da suke mutuwa kafin su kai ga balaga an fahimta ku ya tabbata cikin waɗansu nasoshi na shari'a cewa za su zama zukuran li'aba'in ko liwalidai za su zanto ajiya ga iyayensu a gobe kiyama kaga za su yi wa iyayensu mai amfani ya tabbata kuma yara ƙanana da suke mutuwa kafin balaga za su yi ceto a taqulu inna allaha atahum shafa'ata shin yanzu kana so ka ce mun tunda Allah ya ba su ceto fa atlubuha minhum bari in roke su idan yaso sai in roki annabi in roki waliyi wani dana da na tuno ya mutu kafin ya balaga in ce wane ka bani ceton ka in rika roƙon shi ko kuma in roki Allah da ya ba su dan ya sa ni cikin ceton su wanne zan yi su zan roka kai tsaye ko in roki Allah ya sa ni cikin ceton su wanne ne daidai in roki Allah ya sa ni a cikin ceton su amma ba su in roke su fa in qulta hadha rajata ila ibad salihin in kace a ai su za a roka kai tsaye. in roki shehu wani cetonsa in roki wali wani cetonsa in roki mala'ika jibril cetonsa shi mala'ikan in roka ya ya bani cetonsa ya sa ni cikin waɗanda zai ceta to idan har kai haka rajata ila ibad salihin ka koma zuwa ga bautar salihan bayi kenan bautar waliyyi allati zakara Allah fi kitabihi wa da dama Allah ya ambata mana cikin littafinsa wa in kulta in ko kace la a a ai ba za a roƙa a hannunsu ba batala qauluka atahu Allahu shafa'a wa ana atlubuhu mimma atahu Allah to wannan magana da kai ta zike ta rushe wato ku lura da gabar magana da malai yake so ya ce ana shi dan bid'a zai ce ai da na roƙi annabi ceto na roƙe shi ne cikin abin da Allah ya riga ya bashi to kaga anan ni da kai ba ma musun cewa Allah ya ba annabi ceto mun yadda Allah ya bashi ko to amma rikici shine idan ka ce bari in roƙe shi tunda Allah ya bashi to ka buɗe kofa kuma a roƙi dukkan wani wanda Allah bai ceto duk wani wanda nasu ya nuna zai ceto kamar mala'iku kamar waliyan salihan bayi to su ma sai a rika roƙon su to kuma idan haka ka ka bude kofa a kiraye wani wanda ba Allah ba wato ka bude kofa shirka kenan a fili amma idan ta ce eh duk da Allah ya ba su amma asalin abin nasu ne ya sa sharadi biyu ba za su ceci kowa ba sai bayan ya ba su izini ba za su ceci kowa ba sai wanda ya izini a ceta to ashe tun da haka ne bari in koma wajensa dan ya sa ni cikin wanda za su ceta idan ya ba su izini abin kuma ya zo gare ni kaga shine daidai amma idan ka roke su ma to fa karshe ba za su iya ceton ka ba sai bayan an ba su mai izini sannan idan ka roke su ba ko da an ce ku je ku yi ceto kai ba za su ceto ka ba sai in kana cikin waɗanda aka yi wa izini su ceta a sai tun farko sai ka koma zuwa gaba mai mallakar abin shi kadai shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa in qala ana la ushriku billahi shay'a حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من أعظم من تحريم الزنا وتقر وتقر أن الله لا يغفره فما الذي فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا yace fa in kala idan yazo yace ana la usriku billahi shay'an ni hu ba shirka nake hasha wa kalla Allah tsare ni ai san san ba zai shirka walakin sai dai al-iltija ila salihin neman kariyar salihan bayi waliyai ne su shirkin ai ba shirka ba ce dan kawai mutum ya nemi kariya da tsaro a wajen wali shi kenan yayi shirka kenan to duk wanda ya faɗa maka wannan abin da yake nuna bai ma san shirka ba kenan fa kullahu sai ka ce da shi idza kunta tuqiru anna Allah harrama shirka a'azama min tahrim zina in dai kana cikin wanda suka yadda Allah ya haramta shirka girman haramcin da yafi na zina wa tuqiru anna Allah la yaghfiru kuma kana cikin wanda suke tabbatarwa cewa Allah baya gafarta idan an mutu ana shirka فما هذا الامر الذي حرمه الله menene wannan abin da Allah ya haramta ma'ana me shirka dan zaka ce Allah ya hana shirka zai ce eh da haramcin shirka da nazuna wanda yafi girma zai ce haramcin shirka sai ka ce to me shirka an gane ku me wannan abin da Allah ya haramta wa zakar annahu la yakirhu ya kuma labar ya ambata mana cewa ba zai gafarta shi ba fa innahu la yadri hakikanin gaskiya zaka samu bai san me shirka ba wanda wannan yau shine waki inda galibin mabiya suke ciki in ka tambaye shi mai shirka bai sani ba in ka tambaye shi mai tauhidi bai sani ba to dan Allah tunda baka san shirka ba baka san tauhidi ba idan aka ce kai shirka ya kamata kai musu ai da a ce ka san shirka to shine zaka san ka fada cikin ta ko baka fada cikin ta ba ka san tauhidi to shine zaka san tabbas din kana cikin sa ko kana wajen sa amma baka san shirka baka san tauhidi ba yanzu ka baka ibn mutum tsakanin shirka da tauhidi to dan me idan an ce kai shirka zaka yi musu ai baka da hujjar kai musu dan baka san shirka ba فقل له sai kace shi kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rif to idan haka ne ya kace kokarin barranta kanka daga shirka alhalin kai baka san me shirka ba am kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha ko kuma dan me ta yaya Allah zai haramta maka wannan al'amari wanda shine shirka wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu ya ambata maka cewa baya gafartawa ayi shirka wala tasalu anhu wala ta'rifuhu amma baka tambaya ka san menene shirka kuma kai baka san shi ba a ta zunnu an Allah ya harrimuhu wa la yubayyinuhu lana tsammanin ka Allah ya haramta wa mutane shirka ba tare da ya bayyana musu menene shirka ba zai yi haka ya dace da hikimar ubangiji da adalcin sa a sai lalle yayi bayanin ta amma kai baka sani ba kuma ka ki tambaya eh fa in kana إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض وإن قال هو من هو من قصر خشب خشبة أو حجرا أو بنية على قبر على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن في لهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هو مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب
mana ce fa in kala idan ya ce da kai nufi ba shirka nake ba don shirka ita ce bautar gumaka don kasan da ya ce ni ba shirka nake ba sai ka ce ah to me shirka sai ya shiru ya kasa baka tantance shirka har sai da kai masa bayani ka ce yaya Allah zai haramta maka abu baka san shi ba ai ya zama aibu to a nan gurin dole yi kokarin ya kare kansa cewa ya san shirka sai ya ce ai a shirka ibadatul asnam shirka ita ce bautar gumaka wa nahnu la na'budu al-asnam mu ko ba wutar gumaka muke ba ka je kofar wani shehi ka ga sassaƙen gunki ba wutar gumaka muke ba dan me zaka ce mu yi shirka wa qul lahu shi kace da shi ma ma'ana ibadatu al-asnam da yake nufi da wutar gumaka a nan gurin dole ka yi ta hakuri kana masa wannan tambayoyi duk yadda zai ya faɗa karka yadda ku yi faɗa in ya ɓata da sai ka ɗanyi murmushi ka ce ai ba wani abun nan ba so nake in san menene bautar gumaka a tazunnu annahum yataqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluqu wa tarzuq shin tsammanin ka su mushrikai da suke bautar gumakan da aka sassaka da duwatsu ko itace al akshaba ka takwaye wal ahjar da duwatsu shin tsammanin ka su kafirai suna iya tikadin waɗannan katakwaye da duwatsu din takhluqu suna iya yin halitta wa tarzuqu suna iya arzikawa wa tudabbiru amra man da'aha suna gudanar da lamarin wanda ya kira su ha kike zato in kana tsammanin haka fa haza yukazzibu alquran wannan abu ne wanda qur'ani ya riga ya kare kai domin qur'ani ya ce idan an tambaye su wa halitta sama da kasa za su ce wa wa yake arzitawa za su ce wa a ce sun yadda gumakan su ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa arzitawa ba sa iya talautarwa ashe ba wai itikadin suna da wannan abin bane yasa suka yi musu bauta a ba wannan bane sun yadda ba su da wannan amfani wai za kala idan yace huwa man kasa da kashe batan to idan kana son in yi maka bayanin menene shirka to shine dukan wanda ya nufaci wani katako au hajaran ko dutse au biniyatan ala kabarin ko wani gini akan kabari au gairahu ko waninsa ya da'una zalika wa yazbahun lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa Allah anna bi barakatihi aw yu'tiyana bi barakatihi yace to na yadda ba wai kasancewa suna kashewa suna rayawa shi ne yasa aka suka cancanci a ce ana bautar ba wannan ba shi ake nufi bautar gumaka itikadin suna wannan ba shi ne bautar gumaka a'a a samu mutum ya nufaci wani katako da wata bukatar sa kawai roki katako aw hajaran ko wani dutse aw binetan ko wani gini ala kabarin kan kabarin aw gairahu ko wani sa ya da'una zalik inda za su kirayi ɗaya daga cikin waɗannan wa yazbahuna lahu su yanka don shi wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa su rinka cewa ai wannan abin mun kira shi ne ba dan ya isa a kira shi ba sai dan ya kusanta mu zuwa ga Allah wa yadfa Allahu anna bi barakatihi kuma mun kira wannan abin saboda a sakamakon albarkarsa sai Allah ya kawar wannan da musiba aw yu'tiyana bi barakatihi ko ya bamu abin da muka roƙa saboda albarkar wannan abin wannan ita ce bautar gumaka idan har ka ci sa'a ya faɗa maka wannan fa kul sadaqata sai ka ce to lalle kai gaskiya abinda ka faɗa gaskiya ne ni ma na da kai wannan ita ce motar gumaka wa hadha huwa fi'lukum inda al-ahzari wannan ko shi kuke yi a wurin duwatsun da kuka je kuka ajiye akan kabarukan waliyai wal abniyati da gine-gine allati alal quburi wanda kuka yi akan kaburbura wa gairi da wani wato ina jin ku nan jihar Bauchi Allah ya taimake ku ba na jin akwai wani kabari na wani shehi da ake kawo ziyara wallahi wannan ba karamin arziki bane ba duk jihar da take wannan ka yi kirga ta a cikin jihar da lalle akwai bangare na tauhidi a tattare ita kaga a Kano tabbis kaburburan da ake bauta suna da yawa za ka je ka ga tsohuwa ta faɗi a gindin kabarin tana ta roƙon shi cewa ita ba ta yi aure ba tana roƙon mai kabarin lillahi lazi la ilaha illa huwa za ka je ka ga wani kabarin idan ciyawa ta fito a kansa an cinye an lashe kasar wajen duk da neman tabarruki na mai wajen wannan yanzu ba wayo gobe ba wai je ko shekarun jiya ba ya abu ne na tarihi ba a yau idan aka ce yan kadiriya za su fita abin da suke kira maukibi abin da yake faruwa a kano an fahimta ko kowane kabari wato kabarukan waliyan suna da yawa akwai wali mai geza akwai wali mai wane ne akwai wali mai giginya akwai wali mai gunsuru ana akwai wali mai gunsuru wallahi kuwa a dan murna ai aka tsare ne amma a Kano yake faɗa maka waliyan Kano da wali wane da wali wane ko ba sa karewa har ma wata rana wani shehi ya wuce ta wani irin tsohon gidan tururuwa ɗin nan ne ya zo ya wuce ta wajen kawai sai tsaya a wajen sai ya fashe da kuka ce a Allah sarki wali buraju ashe ana ake sai an gaggara ya ce dama ya faɗa kafin ya mutu cewa idan ya mutu kabarin shi zai ɓuya ba wanda zai iya gano kabarinsa sai wali dan uwansa me yake so ya ce musu kaga wannan wato duk kokarin jefa mutane cikin halaka ne da kawatar da su daga tafarkin manzon Allah Allah tsare sai ka sai shi kai gaskiya fa hadha aqarra anna fi ilahum hadha huwa ibadatul asnam shi kanshi ya yarda nufatar wani katako ko wani abu da wata bukata wannan shi ke nufin bautar gumaka fa huwa al-matlub wannan ko dama shine abin da muke nema mu sani daga wajensa wa yuqalu lahu aidan sai a ce da shi kuma qauluka ashirku ibadatul asnam yanzu ka yadda shirka ita ce bautar gumaka hal muraduka anna shirka makhsusun bi hadha shin kana nufin shirka yana ke bantuwa da bautar gumaka ne kadai wa anna al-i'timad ala salihina wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalik dogaro akan waliyai da kiransu idan bukata ta tashi wannan baya shiga cikin bautar gumaka فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين يوائي دم ما كفت wannan to raddin da zaka samu shine abinda Allah ya ambata cikin littafin sa a inda ya nuna mana dukkan wanda ya rataye da mala'iku ya kafirta dukkan wanda ya rataye da annabi Isa ya kafirta haka dukkan wanda ya rataye da wani salihin bawa shi ma yayi ya kafirta ashe dogaran ka akan waliyai kafirci ne dan mutanen annabi Nuhu ga kanwa suka dogara kan waliyai kan salihan bayi ne dan kasancewar wani salihin bawa ne ka dogara da shi sai nuna baka yi shirka ba kai tsammanin ka sai an dogara da katako da dutse da wani ruwa da wani tafki da wata bishiya shi ne aka yi shirka yau ai duk wanda aka dogara da shi ba Allah ba to an sanya shi kishiya ga Allah ke sawa'un salihi ne wali ne mala'ika ne ko ma wane ne fala budda an yukirra laka anna man ashraka fi ibadati la yahadan min as-salihin anan gurin fa daga karshe dole inda ka bi shi a hankali dole ya tabbatar maka da cewa dukkan wanda ya hada Allah da wani wajen
وما الشرك بالله فاصفره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاصفرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاصفرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه yace wasulul mas'ala idan kana son dai ka san asirin mas'alan yadda take shi ne annahu idza qala laka an la usriku billah idan yace da kai ni ba shirka nake ba fa qul lahu sai ka ce da shi wa man shirku billah me shirka fasirhu li fasara mun shirka in in ka sani dan in yadda cewa ba shi kake ba fa in kala idan yace huwa ibadatul asnam ya shirka ita ce bautar gumaka fakul sai ka ce da shi to wa ma ma'ana ibadatul asnam me bautar gumaka fassar hali fassara mai ita inji fa in qala idan yace ana la abudu illa Allah ni fa ba kowa nake bautawa ba sai Allah fa kul sai ka tirshi ma ma'ana ibadatillah me ba me ma'anan bautar Allah din fassara min inji me ma'anan bauta dan in san ita kake ko ba ita ba fa in fassaraha bima bayyana alquran in ya fassara maka ita irin yadda alqur'ani ya bayyana ta fa huwa almatlub to wannan haka ake nema wa in lam ya'rifu in ko bai san yadda bayanin bauta yake ba dan haka ya kasa yin bayanin ta fa kaifa yadda shay'an wa huwa la ya'rifuhu dan me zai da'awar abin da bai sani ba ai bai kamata bai da'awar abin da bai sani ba wato dai karshe dai kun ga a nan gurin ana buƙatar tattaunawa a ilmance a natsi kamar yadda na faɗa ka yi makami na ilimi sannan ka yi makami na haƙuri wanda duk zai iya cin ribar da'awa shi ne wanda yake da makami na ilimi sannan yake da makami na ne haƙuri idan kana neman tsarin ba idan kuma banda ilimi da haƙuri ko wani abu mai tasiri shine ikhlasi yi don Allah domin ikhlasi yakan shiga cikin kankanin aiki yi tasiri wajen aikin zama babba idan aka rasa shi kuma a cikin aiki komai girman sa daga aikin da yawa kuma amma babu mai babu tasiri da haka ɗaliban ilimi yana da kyau mu mu tsarkake niyyar mu kullum mu rinka jaddada niyya tsakanin mu da Allah dangane da da'awa da muke yi da karantarwa da muke yi shin muna yin abin ne dan Allah shin muna yi ne dan mutane shin so muke mu tara jama'a shin manufar mu a fahimci addinin musulunci shin manufar mu mu shahara a san mu ko ko manufar mu Allah manufar mu aljanna manufar mu tsira daga wuta manufar mu raya sunan manzon Allah wannan gurgudan niyyar ka a cikin zuciya gurgudan yadda Allah zai sa albarka cikin da'awar gurgudan yadda ka canja wannan niyyar gurgudan yadda Allah zai zare albarka cikin da'awar ka Allah na iya jarrabar ka kaga baka da ikhlasi ko mutane sun bi ka yiwu to wannan yayi maka haka ne dan ya jarrabe ka li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ba za a dole ba daga baya zaka samu cewa mutane sun tarwace da haka kar dukkar kar ka ga cewa mutanen unguwarka sun amince da kai sun dauke ka da abun nan ko mutanen garinka sun amince da kai sun dauke ka da mutunci da girma sai wannan ya sa ka rudo ko shedan ya zuga ka idan ka haka to wannan mutum ya fada a jarabawa ke ya kamata wannan aminta amincewa da mutane suka yi maka to sai ya ƙara maka ikhlasi ya ƙara maka tsoron Allah ya ƙara maka tawazu gurgudan hali da sauransu kuma kullum ka rika kokarin idan ka gano alherin ka daya yi kokari ka gano to kuma ina sharri da yake guda daya amma idan kullum zaka yi kida alherin ka to sai kai ta yin sharri ma baka san kana yin sharrin ba kullum sai ka rika tana ai ne ne kaza ai ne ne kaza to kuma a waje ɗaya ka ji ka gano amma kuma ni ne sanai abin tsaya iri kaza ni ne na rashin kyautawa iri kaza to idan ba ka kallon duka bangarorin guda biyu sai dan zai ci nasara akan duka ka ganin gurin duk an tsaya ke tattauna da haka ta yaya mutum zai da'awar abin da shi bai san shi ba wa in fassara wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويسيئون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيت قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا وإذا مس الإنسان ضر دعا
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيتهم موج كالظلل وإذا غشيهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشد والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون السادات ساداتهم سادتهم وي- وينسون سادتهم تبين له الفرق ب- تبين له الفرق بين الشرك الفرق تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذا هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان
malam yace wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu idan yayi kokarin bayyana maka waɗancan ababai da ka tambaya da ma'anar da ba ita ba bayyanta lahu al-ayat al-wadiha sai ka bayyana masa ayoyi waɗanda suke na sarari fi ma'anar shirki wanda suke nuna ma'anar shirka wa ibadatul awsan da bautar gumaka wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zamani bi ainihi ka yi kokarin gamsar da shi cewa abin da suke a wannan zamanin na yanzu irinsa ne wanda mutanen jahiliya suke wa gumaka bambancin kawai shi wannan ya yi wa gunki sassakakke wannan kuma ya yi wa wani salihin bawa da ya mutu amma da abin da ya yi sun yi tarayya wajen kowa ya kirayi wani wanda ba Allah ba an gane ku wa anna ibadatullahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yuntiruna alaina kuma ibadar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba shine abin da su suke mana musu akai wa yasihuna fihi suna ta yi mana raki suna daga murya kama saha ikhwanuhum kamar yadda yan uwansu na da suka haisu kalu da suka rika cewa aja'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab to su ma ne yanzu suka ce ba ruwanku da waliyan Allah salihan bayi nagartattu jikokin annabi sai ba ruwanka da su sai dai kaza kaza kaza kaza a koma ga Allah shi kadai kenan fa idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikun fi zamanina kabir al-i'tiqad huwa ash-shirku alladhi nazala fi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nas alayhi fa'lam anna shirka al-awwalina akhaffu min shirki ahli zamanina bi amrayn yace idan ka gane wannan abin da mushrikai na yau na wannan zamanin suke kiran shi da suna kabirul itikadi wannan abin huwa shirk shine dai shirka allazi nazala fihi alquran nazala fi alquran wanda ya sauka cikin alquran wa qatala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annas alaihi manzo Allah ya yi mutane akai fa'lam to ka gane cewa ko kuma wani abin fa daban shine anna shirkal awwalina shirkar mutan da cikin kafirai na lokacin jahiliya shirkar su akhaffu min shirki ahli zamanina tana da dan sauki sauki akan shirkar mutanen zamanin mu shirkar mutanen da ta tana da sauki akan ta yanzu wana wace ta fi muni ta yanzu kar ka dauka magana ta zai faɗa ma haka sai yace bi amrai ne saboda al'amura guda biyu ga al'amari na farko al'amari na farko annal awwalin la yushrikuna wa la yad'una al mala'ikata wal awliya wal awthana ma Allah illa fi raka suna da ba yanda za a yi shirka ko su kira mala'ika ko waliyayi ko gumaka sai in ana cikin yalwa ana cikin halin rayuwa mai daɗi sannan ne suke yi shirka wa amma shidda amma in suna cikin tsanani kuwa fa yukhlisuna lillahi du'a to suna kiran Allah ne shi kadai in wahala ta yi wahala Allah kadai yake kira kun gane ku amma na yanzu ba da yanzu ko da ana cikin wahala za a kira wani Allah ne in ma ana zaune lafiya kuma za a kira wani Allah ne kaga waɗancan gaba ɗaya shirka su tana ta ta kaita ne cikin arrafa amma a cikin ashidda ba ta yin shirka ga shi nassin alqur'ani Allah ce wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya qala zalika wa huwa yukhatibu ahla makkah domin suratul isra'i ce Allah ce idan tsanani ya shafe ku ko wata cuta kuna cikin teku ko ga kwale-kwale zai kife da ku dalla man tad'una duk wanda kuke kira sai ya bace illa iyyahu sai Allah kadai wato duk kun manta da waɗanda kuke kira da falamma najjakum ila albarri amma idan Allah ya cece ku zuwa ga fako a arabtum kuma sai ku kawar da kai ku koma kuna shirka wa kana al-insanu kafura mutum ya kasance mai yawan kafirci wa qawluhu da fadin Allah ta'ala qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a Allah ce ka tambaye su ka ce da su ara'aytakum ku ban labari in atakum azabullah inda azabar Allah za ta zo muku yanzu kawai ba zato ba tsammani aw atatkum sa'a ko kawai kuka kiyama za ta tsaya a gairar Allah ta da'una shin wani Allah za ku kira in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi sai Allah ce bal iyyahu tad'un bari Allah kadai za ku kira fa yakshu ma tad'una ilayhi in sha shi kuma yayi abin da kuke kira shi dan shi in ya ga dama wa sauna ma tusiku nan take ku manta da duk wanda kuke kira ba Allah ba kaga kenan wannan yana nuna maka cewa ba sa yin shirka sai suna cikin ne sai suna cikin yalwa amma a cikin tsanani tauhidi suke tsantsa wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi dan adam idan wata cuta ta shafe shi sai kaga ya kira Allah yana mai komawa zuwa gare shi shine muniban ilayhi yani muniban ilayhi wa da hula shirka lahu har ya zuwa faɗin Allah kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar to me ya abin da ke tsakanin nan zuwa can din yadda ayat take shi wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu sannan idan Allah ya bashi wata ni'ima at-takhawil shine al-ita idan Allah ya bashi wata ni'ima ta musamman nasiya ma kana yada ilayhi min qabl sai ga ya manta abin da yake kira da in da yana kiran Allah kadai yana cikin tsanani to yanda ya samu ni'ima kuma sai da kiran wannan Allah shine na sai ma kana da ilmin qabl wa ja'ala lillahi andadan li yudilla an sabili kaga ya sanya wa Allah kishiyoyi dan ya kautar da mutane daga tafarkin Allah sai Allah ya ce qul tamatta'a bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar shine shi wannan din kenan je ka dan ji dadi ka dan da rayuwar duniya karshe dai wuta ita ce makomarka wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'aw Allah mukhlisina lahu din wato su kafirai idan igiyar ruwa ta lullube su كالظلل الظلل جمع من الظلة الظلة كما شيء جرجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واجب بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكون سورة الأعراف تقول فأخذهم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب من عزيز في سورة الشعراء لهك ظلل جمع سكين to anan gurin malamai suke cewa mauj mauj wato igiyar ruwa ke jami'in su shine ne amwat amma idan guda ɗaya ne mauj to an ce maujun sai aka ce ka zulali to mauj mufrat ne azzulal kuma mun ce menene jam'i ne wanda idan almushabba ya zanto mufrad ya kamata mushabbahun bihi shi ma ya zanto mufrad amma nan gurin ga almushabbahu ya zanto mufrad almushabbahu bihi ya zama jami'i ba a samu mutabaqa ba bainal mushabbah wal mushabbah bi wato wannan kamar ya ci karo da ka'ida ta tasbihi a cikin ilimin balaga kila wani zai iya wannan itiraf to shine wajen amsa sai ka ce lafazin maut ko shakka babu mufrad ne amma kuma ismul jinsi wanda ismul jinsi kuma ya dullu ala maza ala jam ya dullu ala al-ifrad wa ya dullu ala al-jam shi kadai ismul jinsi yana nuni zuwa ga mafarji kuma yana nuni zuwa ga jami'i da haka da aka ce maujun ka zulali lalle an samu mutabaka din da ake nufi tsakanin ne almushabbahu da kuma almushabbahu bi da'awu Allah mukhlisina lahu din yace fa mun fahima hadhihi mas'ala wanda bai fahimci wannan mas'ala cewa fa ka gani ba a shirka kafiran da suna yin shirka ne kawai suna cikin yarwa amma a cikin tsanani ba sa yin shirka tauhidi suke yi duk wanda ya fahimci wannan mas'ala allati waddahahu Allah وضحها الله في كتابه ودع الله يبين تأل التافنسا وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء سنة كلام ونن الله ني إن أنا تكن الرخاء يلوى وأما في الضراء والشدة أما إن أنا تكن تتاد تنني فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له ba sa kiran kowa sai Allah shi kadai wa yansauna sadatahum sai kaga sun kyale shugabanninsu ko allolinsu duk wanda ya fahimci wannan matsala haka ta bayyana lahul farqu bayna shirki ahli zamanina wa shirki awwalina to zai gane bambanci tsakanin mushrikan yau da mushrikan jiya walakin mala yace amma aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'alata fahaman jayyidan rasaka ina wanda zai fahimci wannan mas'ala fahimta kyakkyawa fahimta tabbatacciya a cikin zuciya ma'ana masu fahimtar sun yi kaɗan a yanzu a cikin musulman yau sai ahlus sunna wanda suke karatu ko ba haka ba amma wanda ya rayu akan al'ada ko bid'a baya fahimtar wannan to sai al'amari na biyu wanda akan su za mu tsaya al'amru thani أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء مقربين.
مقربين عند الله إما أنبياء أو وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أصدق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب وال- والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويش- ويش- ويشهد به
yace al'amari na biyu annal awwalina su masu shirka na da su Abu Jahal da su Abu Lahab da su waye yad'una ma Allahi unasan muqarrabina inda Allah za ka ga suna kiran wani ne tare da Allah wannan wanda suke kira dan waɗansu mutane ne muqarrabina inda Allah makusanta Allah imma anbiya ko dai annabawa wa imma auliya kamar ko waliyai kaga Allah ai suna kirga shi a matsayin menene shi wali ne sai aka yi mutum mutumin sa ake wata masa kaga dai mutumin kirki ne ba mutumin banza ba su a ma'aunin su ba mutumin banza bane ba sannan annabawa kamar wanda suke bautar annabi Isa ai kaga mutumin kirki ne tunda salihin bawa ne annabi ne mursali ne haka wanda suke bautar mala'iku mala'iku gaba da ibadun mukramun ko ba haka ba wa imma mala'ika aw yaduna ashjaran ko kuma ga sun kiraye waɗansu itace wanda itace ya kawa ai ita ma ba ta da wani zunubi dan la yalhaqu hazamun wala madhun itaciya ba a zargin ta ba a mai kushe ta sanan ba a yabanta au ahjaran ko wadansu duwatsu muti'atan lillah wanda a hakikanin gaskiya suna da'a ga Allah an gane ko awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujjadan lillahi wa mudakhirun ai dukkan bishiyoyi da duwatsu suna sujada ga Allah safa da yamma walaysa al'asiyatan ba masu sabo ne to wannan shine wato duk wanda kaga an an hada shi da Allah da an yi an baut an yi masa bauta to fa mutumin kirki ne yace wa ahlu zamanina amma mutanen zamanin mu ne fa yad'una ma Allah unasan min afsakin nas sai ga sun jingina wa Allah kishiya kishiyan kuma ya zanto na cikin mafi fasikancin mutane wallazina yad'unahum hum allazina yahkuna anhum al-fujur su da kansu za su bauta mutumin da suke hikaito yayi wani aiki na fajirci min az-zina kaman zina was-sarika da sata wa tarka salati wa ghayri zalika da wannan haka yanzu idan kana karanta littafin tabaqatul awliya na sha'arani wato zaka sha mamaki kwarai da gaske akwai wanda ya kawo labarin sai ce wali ne yana daga cikin karamominsa wata rana ya fito zai hutubar juma'a sai ya fito tsirara ya hau kan mimbari wai wannan karama ce dan Allah wannan hauka ne ko re- ko- ko hankali amma kaga ya kamata da a kama shi a yi mai a daure shi a sashi a turu ya haukace amma wai yana ganin wannan karama ce akwai wanda zaka dan ce yana daga cikin karamarsa yayi fasikanci iri kaza akwai wani wai wali wannan fara Kano zaka ji ana faɗa cikin tafsiri ko nan gurin Allah ya rufa muku asiri fa wato wani shehi ne yake kara- yake cikin karatu sai wata mace ta zo da ciki da goyo kuma gashi ƴaƴan da sun yi dan da ya dauke waje din yayi kama da shi ta zo ta ce ita matarsa ce ya kwana biyu shiru ban ganka ba kuma duk almajiransa sun san wannan ba matarsa ba ce don a tarihi ba a taɓa sanin inda ya aure ta ba ba ma a taɓa ganin ta ba ko ƴaƴansa ko matan da gida ba wanda ya taɓa ganin ta sai ce ai ki hakuri ai kaza kaza dai dai mata magana dai ta tafi sai kalli almajirai sai am kar ku yi mamaki fa da tace mata ta ce mata ta dince na aure ta ne a cikin ayyamin lahi da Allah ce wa zikirhum bi ayyamin lahi wato akwai waɗansu ayyamin lahi da aka keɓanta aka ba waliyai suke waɗansu abubuwa a ciki wanda sauran mutane ba su sani. sun sha bambam da mutane wai kuma wannan wai wali ne ai akwai shehin da yake cewa ko da ka ga ka yana zina to ka ɗauka cewa idan ka ne ya ga zina amma ba ka kaddara ba haka bane ba akwai kuma wanda yake kare abin ya ce in ka ga yayi zina din to a lokacin da ya yi ta an halatta masa ne ko ma an wajabta masa dole ya yi tunda baya kaiwa ko ya koma sai da kudurar ubangiji Allah ne ya bashi da ma yi to shikenan abin ya zama abin ba shi ne wannan a cikin littafin al'insan al-kamil ko wane ne abdulkarim al-jili yake cewa wasallim al-amra lahu la ta'tar walau bi isyanin ata izal qudr sai ka sallama wa wali gaba daya karka sai dan me yace ko sabo kaga yayi to an riga an farlanta sabon shi yasa yayi shi a wannan lokacin to wannan kuma da sai a yi fasikanci a yi sata kuma da sunan karama akwai kuma wani kisan kai da ya zama to karama wa akwai wata karuwa duk wannan a rubuce shi fakar ku dauka wayar tatsuniya ce akwai karuwa wani ya yi fasikanci da ita yana cikin fasikanci da ita to kudin da aka yi bai bata ba bayan an gama ya hana ta kudin to ita kuma dama tana bin dariƙar ciwon da shehu sai ta kira shehu kuma tsakanin inda yake tafiyar wajen shekara nawa da nisa fa ta kira shi sai shehu ya ji sai ya kuɓe takalmarsa sai ya jefa takalma da sai takalmin ya tafi ya je har wannan inda wannan mutumin take da kawo takalmin ya kashe wannan mutumin kuma ya dawo shehu ya sa ya tafi sa to kaga anan gurin shehu ya kisan kai da wasu hujja anan gurin in ma karama ce wannan kaga sai sai ka fudin wani abin da to wannan abin haushin shine in na da za su yi shirka sai su zaɓo wani salihin bawa sai su haɗa shi da Allah to duk da kasancewa su salihin bawa wannan ya sa abin da suka ya zama daidai to amma su ne yanzu sai su ɗauki fajiri sai su haɗa shi kuma da Allah kaga ko da kamili ne aka haɗa shi da Allah ai ba za su haɗu ba to balantana ko fajiri hakika da gaskiya wato barna tana da yawa ƙwarai da gaskiya shi yasa zaka ga duk inda ɗariƙa ta kanta wallahi wannan yana faɗa muku saboda ku je ku bincika ku gani duk inda ɗariƙa ta kanta zina ta kan yi ƙarfi a wajen saboda su ba komai wuce a wajen su an ya wa mutum a yau mutumin da zai cinye maka bashi ya ce akwai salati ɗaya zai karanta idan an ji lahira ta zata masa ciko ya cinye maka kuɗi ba mutanen da ake ba mutane a Kano ba ake ba mutane zikiri sai a baka wani zikiri ko wani salati a ce to amma fa alhaji idan ana wannan zikirin da safe da yamma to sai fa ana ɗanyi ana ɗanyin dan sata sata da yan zina zina saboda sun zikirin idan ba ka da zunubin da zai ci to sai ki mai aiki kan zalala da dan Allah ka faɗa wa jahili wannan bai zai ba wai in kana salatin dole sai kana dan zunubin zunubi a'a to dan Allah in dai salatin muna a huta gaba daya wasu a ce wa dole sai in kana sai kana sata sata don an kwace kwace cin ya mutane bashi da in ba haka Allah rufa mana su wallahi wannan lamun halakar da mutanen mu suke ciki yana da yawa abin da kace shine waɗansu duk sun ɗauka wannan kuma da hannu bibiyu suna yi a matsayin suna ganin addini ina ga sai mu takaita a haka saboda lokaci ya ja abinda muka faɗa ya zama dare Allah ya ba mu lada wannan kuskure Allah ya kamar yadda aka faɗa gobe da safe yadda muka fara ji haka za mu fara yau kuma na ga a cikin shi asalin dai littafin wato mun yi kamar kashi biyu cikin uku ɗinsa saboda haka muna sa rai gobe insha Allah a darasin da zamu yi na safe zamu so kirta kaga riga an gama kenan kila har mu tattauna kan wani littafi zamu sa zuwa na gaba ko kuma mu bar wannan sai mun zo gaba da amma dai gobe zamu sauke littafin a darasin safe in Allah ya kai kamar yadda aka zo yau wassalamu alaikum warahmatullahi nafilar da suke da sababi to ita ka iya yin ta koda a lokaci ne na karhanci lokacin da aka nuna makaruhi ne yin nafila ka iya yin ta dan ita tana da sababinta ka kamar tahiyatul masjid tana da sababinta sababin yin ta shine shiga masallaci da baka shiga masallaci ba da shi hadisin babu ruwan shi da kai dan yana magana da wanda ya shiga ne to tunda ka shiga bayan bayan la'asar ko bayan asubahi to kaga zaka yi da haka dai ba cin karo da juna tsakanin hadisan domin wancan am ne wannan kuma khas duk malamai sun yi da la ta'arudu bainal am wal khas wallahu a'lam
wani mai tambayan shi ma na ƙara tambaya ne akan waɗansu ayoyi waɗanda ke so a musu a yi masa bayani a kansu daga ci akwai ayat take cewa wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahima shi ne ke so a masa bayani wannan
yadda ayar take wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima dan na ga rubuta da yawa dalun din damma wanda asalin sa yajid ne wato majzum ne shi fi'il mudari din to sai ai masa kasra saboda iltiqa'u sakinain yajidillaha ghafurar rahima ba yajidullaha ba abinda aya take nufi wa man ya'mal su'an dukkan wanda ya aikata wani mugunyar aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa zaluntar kai a nan gurin ta hanyar barin wani wajibi da aka wajabta maka ko kuma zakkewa wata kaba'ira da aka haramta maka duk mutumin da ya aikata wata kaba'ira da aka haramta masa to ya zalunci kansa haka duk mutumin da ya sarayar da wani wajibi da aka wajabta masa ya sakaci da shi shi ma zalunci kansa to shine always lam nafsahu duk wanda ya aikata wani mugunyar aiki ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan daga baya yazo yana neman gafaran ubangiji ya tuba yana ta roƙon Allah ya gafarta masa yajidullah ghafurur rahima to zai samu Allah yana mai gafara a gare shi sannan mai jin kai a tattare shi wato abinda ayar take nufi idan mutum ya aikata wani mummunan aiki daga baya yana dama ya tuba ya nemi gafara to Allah zai gafarta mishi amma ba wai ayar tana nufin yau mutum ya je wurin barna ya je barna sai kuma bayan ya fito ya ta istighfari kuma da nufin gobe ma zai je in ya fito goben ma ya yi istighfari to wannan mutum ya jahilci hakikanin ma ma'anar istighfari dan istighfari hada take da tuba to kaga tuba kuma sai ka bar aikin kenan da haka tasirin istighfari ya fi tabbata ne ga mutumin da ya bar zunubin amma ba mutumin da yake cuɗanye da shi ba da haka Allah ya haɗa tuba da istighfari a aya ɗaya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir wato ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara ku nemi gafara ku tuba zuwa ga Allah kaga hada suke da su da haka ya kamata ku fahimci wannan na'am
wani mai tambayan kuma wani hadisi ne da Imam Abu Dawud ya rawaito yake so ka kai masa bayani shin wannan hadisi ya inganta hadisin da ya nuna cewa Allah abun da yake halal ne wanda Allah baya son sa wato shine shita shi ne yake so ya san cewa wannan hadisi ingantacce ne
wannan hadisin da'ifi ne kuma ko da matanin hadisin ka kalla ya kamata ka fahimci da ifi ne abin da yace fa abghadul halal ila Allah at-talaq to ya za a ce gashi abu halal kuma gashi Allah baya san shi kuma ba ma haka ba abghadul halal wato ma ashe akwai dangin halal da dama waɗanda Allah baya so to cikin su wanda Allah ya fiki shine saki wani hadisi ne da ifi baya da asali cikin addini sannan idan har kai haka wato kenan wannan na nufin sai ya zanto aure na musulunci kamar auren kiristanci kenan babu saki cikinsa wanda ke ga'ida ta addinin musulunci ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki nana Hafsa bintu Umar daga baya mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ya ce kamar yadda ita fa innaha sawwamatun qawwamatun tana yawan azumi kuma sannan tana yawan kiyamun lalle aka umarce shi ya maishe ta sannan manzo Allah ya saki ibnu tuljawn kamar yadda hadisi ke cikin bukhari manzo Allah ne ya aure mace ya killace da ita a wata gona ya dauki hannu zai dora mata sai ta ce a'udhu billahi mink tace da manzo Allah ina neman tsare da kai sai manzo Allah ya kame hannun shi bai daura hannu akan ta ba yace laqad ista'azti bi mu'az lalle kin nemi tsari da abin da ake neman tsari da shi ko laqad ista'aztu bi azim kin ne matsari da babban abu da haka ilhaqi bi ahliki tafi gidanku kaga bai ci gaba da zama da ita ba ina fata mun fahimci wannan wallahi ala ci gaba tambaya ta gaba wani tambaya wani wannan jawabi ne yake cewa ila hadarati Sheikh Ja'far Mahmud wa Sheikh Salman Ahmad ilam bi annani أحبكما في الله عز وجل الله الله بزيارة مدينة بوشري أننا نشتاق بلقائكما بلقائكما أخوكم في الإسلام موسى موسى سمب
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك أحبك الله الذي أحببتنا من أجله wato sunna ne in kana son dan uwanka musulmi ka faɗa masa ka ce inni uhibbuka fillah shi kuma sunna ne idan ka faɗi haka ya ce ahabbaka Allah allazi ahabbabta bi min ajlihi wato Allahn da ka so ni dan shi ya so ka wato kana masa addu'a kenan abin da ya faɗa kenan sannan kuma yana buƙatar yawan ziyara akai akai ni da malam Ahmad muna fatan ubangiji da Allah ya ba mu ikon ansa wannan bukatar taka
wannan wani malam wani shi kuma wannan abin da yake so shine a ƙara jawo hankali ko a jawo hankali bisa ga abubuwan da suke faruwa a yanzu za su mallan ka kwanar ka zo garin nan ba wato akwai abubuwan da suke faruwa to na kashe-kashe wanda ya fi faruwa a gurin matasa wannan ya kashe wannan wanda ya kashe wannan wanda ke har ana da alƙalami a anguwa ɗaya a cikin shekarar 2004 an kashe yara goma ta wannan hanya ɗin a kwanan nan ma akwai irin wannan abin yana faruwa sai su hada ayari wajen mutane arba'in su je wata anguwa in su ba su samu abokan faɗansa ba sai su ta kan mai uwa da wari wani lokaci ma sun taɓa tare hanyar railway da ba su samu abokansu ba duk motar da ta zo kawai sai su raɗe suka ta kakkashe mu mutane wato abun nan sikirin din motocinsu suka kashe wajen mota goma sha ɗaya ko mota sha uku haka kawai da ka zo kawai baka sani ba kawai sai ka je fa fa an bubuge maka gilasan motanka na gefe kuma duk wannan abu masu yin su yara ne ko ƴaƴan wanda ake tsammani dukan su ƴaƴan musulmai ne malam shine wani mai magana yake ce ka dawo hankali a irin waɗannan
wannan ba karamar musiba ba ce ba babbar musiba ce kuma ka kashe ɗan uwanka musulmi wannan babban laifi ne abinda Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima duk wanda ya kashe mummuni da ganganci to sakamakonsa wutar jahannama zai dawwama a cikinta Allah ya yi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa sannan Allah ya masa tanadin azaba mai girma dauki waɗannan al'amurra ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wanda lafazin fushi a cikin alkur'ani galibi ana yi ne da yahudu to amma kai mai kisan kai musulmi aka layanta kake nan aka yi maka hukunci da irin abin da ake wa yahudawa hukunci da shi shine fushin Allah ko da kawai dan aka tsaya ai mutum yana cikin masifa sannan wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa wanda ita kanta la'anta din tashi hankali ce sannan wa adda lahu azaban azima Allah ya yi masa tanadin azaba mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka kashe shi zai rike wuyan wanda ya kashe shi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya ce ya rabbi sal haza lima qatalani ya Allah ka tambaye wannan me dai mishi ya kashe ni a ranar tashin kiyama saboda haka wannan babban laifi ne kuma idan har wannan tana faruwa a gari to akwai matsala kenan akwai kasawa kasawa ta fuskan tarbiyya wannan ya nuna iyaye ba su ɗauki nauyin da ya rataya a kansu wani tarbiyyar 'ya'yansu domin don uba da ya bai wa 'ya'yansa tarbiyya ta gari 'ya'yansa ba za su zama haka ba don haka unguwannin da irin waɗannan ababe suke faruwa ya kamata ma su kansu su rinka jin kunya cewa a unguwarsu aka samu wannan to ballantana gidan da aka sami irin waɗannan yara waɗanda za su zanto ɓata gari wannan zai zama abin kunya ga magidancin wannan gidan in har yana da kunya ɗin a unguwar ma kawai ya zama abin kunya ga unguwar ballantana kuma gida don haka a nan gurin ya jama'a a hakikanin gaskiya wannan babban musiba ce kuma kamata ya a tashi a yi mata taron dangi taron dangi ta fuskar su iyaye din su ga nauyin da Allah ya rataya a wuyansu domin kowane magidanci gidansa kiwo aka bashi kamar yadda manzo Allah bayyana cikin hadisi war rajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi kiwon da aka bashi sannan kuma dattijan unguwa tare da liman na unguwar tare da dagaci ko mai unguwar su ne daga cikin muhimman mutanen da ya kamata su kirawo ire-iren su su tattauna don warware matsalar a ga daga gidan wa take ko me kawo haka idan an gane daga gidan wane da wane ne kaga za a zauna da iyayen zama na amana zama bisa ga ka'idar innamal mu'minuna ikhwa mu'min da yan uwan juna ne a faɗakar da su laifin su sannan kuma a ga ta wace hanya za a yi musu taimako sannan nabi a ga wai me kawo yaran suka sangarce haka kun saka babu kila akwai rashin makaranta ko dai zanto ba sa zuwa makaranta ta addini sai ta boko kadai ko kuma ita kanta ta boko ma ba sa zuwa ba sa yin ta boko ba sa yin ta addini to kaga a nan gurin sai a faɗakar da uban nauyin da ke kai shi na ilmantar da ɗansa idan kasawa ce ta hanyar uban ta yadda Allah bai bashi wadata ba to kaga mutanen unguwa ko dan su ceci 'ya'yansu kar wannan ya ɓata 'ya'yansu sai su yi asusun da za su taimaka wannan yaron ya je makaranta ai wani asusun na tallafawa yaran da iyayensu suka kasa wanda ba za su iya daukar nauyin karatunsu ba dan idan kai haka kai kanka ka baiwa kanka security ne to yadda za ka yi shine sai ka yi abin da kyakkyawan niyya sai ka samu lada a wurin Allah sannan kuma a duniya abin ya maka amfani lada a wurin Allah dan ka ilmantar da wani wanda ilmantar da dan adam abu ne da yake taimakawa wajen ginin al'umma sannan kuma za ka samu amfani a duniya dan idan yaron ya gyaru kai baka cikin barazana amma idan yara suka lalace a unguwa fa duk wani wanda Allah ya rufa yawa rufin asiri yana da dan canja riga akai akai yana da ɗan motarsa mai kyalli ko abin hawansa mai kyalli fa to yaran nan suna kallon shi to ka kai kinka baka da security dan dan wani ya lalace kar ka dauka kai kawai ƴaƴanka tunda kana da hali da safa zaka sa su a cikin mota da dan lunch box din su an dafa musu wani kwai da dankalin turawa ka kai su nazare ka je ka dawo an wuce waɗannan akan titi an je an dawo suna nan fa suna kallon ka suna kwalle da kai a zuci baka da tsaro kuma ƴaƴanka ma ba su da tsaro amma idan muka zauna muka zama na amana tsakaninmu da Allah yadda muke din nan tun da da aka saba da ka'idar liman da mai unguwa suna da muhimmanci ko a unguwa ko a ƙauye sannan a kira sauran masana ya kamata na unguwar a zauna a yadda za a warware matsalar za mu ci karfin wannan matsalar amma idan muka zai idan muka ce ai ƴaƴan wannan ne suka lalace kila wannan nan shi kanshi baya da karatun addini ko na rayuwa dan haka baya ganin muhimmanci kila ko yana da shi shi kanshi kuma ba da zatsayi bane ba yanzu ba za mu ɗauki sakacinsa ba mu ce tunda mai sakaci ne kawai mu kyale shi haka sai mu ga yaya zamu yi da yara dan mu rage annoba a tsakankanin al'umma sannan kuma gwamnati ta ina hanya ta wace hanya gwamnati ya kamata ta shiga karamar hukuma dole ta shiga cikin wannan lamari kuma sannan masarauta ta fuskar gargajiya dole su shiga hakimai da sarakuna dole su shiga nauyin da ke kansu kenan wanda Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama yanzu mu al'ummar mu ta musulmi da take fuskantar kalubale a Najeriya kuma gashi a cikin gida muna da wannan matsaloli to me zamu ce mu da ake kokarin a maishe mu bayi nan da wani dan kankanin lokaci in muka yi sakaci to kuma sakacin ya zanto cewa abokanan adawar mu suna kulla mana kullalliya kuma nan a ƙasa mu kuma muna karkashe kawunan mu da kanmu ƴaƴan mu ba sa karatu sun sangarce sun lalace ma'ana ba mu da future kenan ba mu da mustaqbal mustaqbal ne muslim wato gobe da jimu mu ba mu da tabbas a kai muna da rudu mai yawan gaske da haka kamar yadda na faɗa wajibi ne yan unguwa kowace unguwa tukuna a gaya za a yi a shawo kan matsalar yadda dattijai za su zauna samarin unguwa su kansu bai kamata a ce ka kun kyale unguwar ku ta zama ɓata garin unguwa ba ku ja yan uwanku ku faɗakar da su wanda ba sa zuwa makaranta wanda suka kangare dan saurayi ya fi yadda da maganar saurayi dan uwansa a wani lokacin dan gane ki shi kadai ke jin yaransa sauran mutane kawai suna magana ne da wani yare nasu na daban shi baya jin wannan yara a kowannan rawar kai din da samari suke da ita a hakikanin gaskiya wannan wajibi ne sannan kamar yadda na faɗa yaya gwamnati za ta shiga cikin wannan lamari wayar da kai ta hanyar rediyo da talabijin sanya malamai masu faɗakarwa kuma a karanci abin sosai a karanci kuma yaran psychologically ta wace hanya za a shigar musu da ta'alimat din dan idan ka shigar da hanyar wani lokacin za ka yi magana mai kyau amma idan hanyar shigarwar ba ta da kyau yaron ba zai karba ba amma saurayi matashi yana bukatan ya ga jan shi a jika wanda mu mu saba ba wannan ɗabi'ar mu jan mutum a jika ko kokarin kaza kaza na taɓa ba mu labarin Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin Allah ji kansa da gafara wata rana za shi masallaci kan hanyar su ta zuwa masallaci sai ga waɗansu yara suna gefe irin da ya kawo ka cewa ba ta garin unguwa suna shan taba ana kiran sallah ba ruwansu sai rannan kawai yowa wani yaro tsinke a cikin su shi yana lura da yaran ya gan shi yana zaune shi da ya dan buya haka ma baya son malam ya gan shi sai kawai malam babban malami fa dan wajen shekara hamsin da wani abu ko sittin sai na foshi ce assalamu alaikum ya ce wa saurayin sai ya waiwaya wai shi yake wa sallama ne haka kuwa ya ga meye nashi dan liman ya masa sallama ba saba ba ai ba saban ba sai ce da kai nake assalamu alaikum an samu da cewa alaikum salam sai ba shi hannu suka gaisa ya ce kai kama da mutanen kirki baka ji an kiran sallah bai ce eh na ji an yi ce tashi mu tafi masallaci tashi mu tafi sai suka tafi suka zo ga ka'ida a wurin alwala tunda shi liman yayi alwala sai ai zai bi ne ta kofar liman ya wuce sai ce bazan tayar da sallah ba sai na jira ka yi alwala shi ka kai wa alwala ya shiga yi alwala ya fito ya kama hannunsa ya ja shi suka shiga ya shigo da shi ta kofar da liman ke shiga gashi da dogon wando yana jan kasa irin na samari din nan kunya ma yake to masallaci ne duk ahlus sunna kowa da aswaki da wandansa daidai abin nan bai wuce irin sawo ba irin sunna sak din nan kaulan wahidan ba kaulana ba ko ba haka ba saboda haka ce shigo sai yasa aka buɗa masa waje a sahun gaba yaron duk yana kyamar kansa haka malam da ya takura shi kwarai da gaske aka zauna da shi sahun gaba aka yi sallah bayan an gama sallah yana yin sallama shi malam din sai waiwayo ya kirawo yaron ya kirawo shi kamar yana masa rada ce za mu yi karatu amma ba za a daɗe ba ka zauna ka ji kai ma kaga sauran mutane yana ba su wani hoto shi kuma yaron wato sai yake ganin ah shi da yake ganin bai ma kai matsayin su yi hannu da malam ba ga malam ya zashi haka dan mutane aka tawa maki ya zauna aka yi karatu da shi ya ce to gobe ina za mu haɗu in za mu zo masallaci sai ce ai zan riga ka zuwa wannan mutumin da nake maka maganar dan kwaye-kwaye din nan mai shaye-shayen nan wannan yaron na unguwa fallasashe yanzu profesa ne a tafsirin qur'ani mai girma a jami'ar musulunci ta madina sakamakon wannan ja a jika din da gaskiya aikin da ke kan yana da yawa aikin da ke kan yana da yawa kuma kalubale ne ga kungiyoyin wa'azi na addinin musulunci wato nau'anta hanyoyin kira yana da muhimmanci hanyoyinmu na wa'azi suna da tasiri irin nasu da wuraren da ake yin su amma akwai abin da waɗansu lokacin akwai special kira da ake wa waɗansu keɓantattun mutane wanda su in ka ce wa'azi za ka kira wasu dama ba za su zo wajen wa'azin ba ka ka'ida ba za su zo ba in dai ba a unguwarsu ake ba ya dab da wurin hira su bayar da suka iya to sai su tsaya to wannan kaga akwai waɗansu dabarun kira da za a bi musu ina ganin ƙungiyoyinmu na wa'azi na addinin musulunci ya kamata a zauna a kalli matsala a ga wace dabara da wani salo za a fitan mata sannan da wa za taimakon wa da shawaran wa za a nema kamar yadda na faɗa cikin masu mulki cikin abin nan da sauransu ƙasa ce muke zaune babu dokoki a cikin ta kowa yana yin abin da ya ga dama shi yasa duk wannan rashin mutunci yayi yawa an kyale tarbiyya ta lalace amma a hakikanin gaskiya ba za mu tsaya mu cutu ba dole mu tsaya mu ga yadda za mu gyara wannan kuma muna fatan su irin waɗannan samari da suka samu kansu cikin wannan hali Allah shirye su Allah ya ganar da su gaskiya Allah ya ɗora su kan tafarki wanda yake madadaci tare da mu da su eh gidajen kalle-kalle wannan gaskiya nauyi ne na gwamnati domin wannan wata babbar musiba ce ba nan ba ne ba kaɗai su na farko waɗanda suke da wannan gidaje da mutum zai zo ya samu kangon gida ya sanya bencina ya ɗauko akwatin talabijin ya sa satellite ya sai ɗan janareta da video cassette wani lokacin a rinka sa irin hausa drama ɗin nan wani lokacin a rinka kamo irin channels ɗin da za su rika kawo wasannin ƙwallon kafa don shi yara suka babbar musibar da ta damu yara kenan to wannan fa duk masu wannan sana'ar su tabbatar cewa abin da suke ci haramun suke ci domin suna taimakawa ne wajen rusa al'ummar musulunci kai kanka idan an tambaye ka meye amfanin wannan abin da suke kallo a duniya ko a lahira meye amfanin sa na duniya da mutum zai samu dan amfanin duniya shine in sami wani matsayi ko kuɗi ko mukami ko wani abu to dan mutum ya zo ya kalli kwallo tsawon awa biyu meye amfanin da ya samu a duniyance to meye amfanin da ya samu kuma ta fuskar lahira duk a banza to kai ka taimaka wajen al'ummar annabi Muhammad ka sa ta tafarkin banza ka sa ta hanyar da za ta yi asarar duniya da lahira kuma ka ɗauka wannan shine hanyar neman abinci kuma ka ɗauka halal kake ci duk wanda ya ɗauka wannan halal yake ci to tabbatar ya yaudare kansa ko shi dan ya yaudare shi wallahi tallahi haramun ne kaulan wahida da rudar da yara yake a Kano mun gairin wannan musibar ta kai matsayin yaran mu samarin mu fa idan aka ce ana kwallo yau tsakanin Real Madrid da Manchester United ko wani Barcelona da wani Inter Milan wallahi wai har azumi suke na kwana uku su roƙi Allah Allah sa Manchester United ta ci wane ko wane ya ci wane har su haɗa kuɗi su sai rago su yanka su yi addu'a wannan fa musiba ce waɗannan mutanen arna ne tsantsan arna sai ga samarinmu daga mai rigar Ronaldo sai Robaldo sai Ronaldinho sai David Beckham sai Solari sai Tigo je wani figo kamar katako wannan su ne riguna da yaran mu suke sa irin da jesi din nan kuma wai dan musiba da tsada ake sayan su kuma a kwanaki wata jarida ta yi hira da David Beckham shahararren dan kwallon nan na ingila wanda yake buga real madrid a spain aka yi hira da shi mai kafi so a duniya yace matarsa da yarsa aka ce ko mai kafi tsana sai ce musulunci da musulmai sai aka ce to ai kana da dimbin magoya baya ko cikin al'ummar musulmi a kasashen duniya daban-daban wanda suke sanka suke sa jinsi mai sunanka ko hotonka a jiki sai ce yau ni da na san ma musulmi za su so ni ma da ba zan yi kwallo ba dan tsanar musulunci da kuma irin wannan wai yaran ma za ka ga ya ba mamaki da an tashi yanzu za ka ga wani da rigar David Beckham to kaga wannan musiba ce a nan wurin a hakikanin gaskiya an ci mu da yaƙi ba tare da mun farga ba yanzu idan kuka ɗauki kwallo a matsayinta na kwallo wace ƙasa ce ta ɗaya wajen kwallo a duniya brazil to brazil ita ce ta ɗaya wajen kwallo a duniya tunda alal akalli so adadin da ta ɗauki world cup ba da ƙasar da ta tarayya da ita ta ɗauki kofin duniya su hudu ko su biyar wadda ba wata ƙasa da ta samu wannan sai brazil kaɗai a duniya to sannan ita brazil ita ce ta nawa ta fuskar ilimi da kimiyya da technology da kere-kere a duniya ta goma ta ashirin ta talatin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa bashi a duniya ma'ana kaga duk kwakwalan